إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ما ينهكى manya-manyan malamai na da iyayenmu mata da 'yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu muka ga wannan safiya ta lahadi 26 ga watan zulqa'ada hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1443 wanda kuma shi ne ashirin da shida ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu in ya inganta cikin rahamar allah maɗaukakin sarki da tausayi da falalarsa ya tara mu a wannan cibiya wannan markazi na alkhairi markazi na abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yarda a nan unguwar kwarbai a cikin garin zaria jihar kaduna najeriya dalilin haɗuwarmu tunatarwa game da abin da suke gabanmu kwanaki masu daraja da muke fuskanta na watan zulhijja sani Allah maɗaukakin sarki cikin rahama da tausayinsa cikin yalwan arziki da falalarsa yana fifita wasu lokuta akan wasu lokuta wasu kwanaki akan wasu kwanaki wasu wurare akan wasu wurare wasu mutane akan wasu mutane wasu daga ciki ana iya sanin hikima da ta sanya Allah maɗaukacin sarki ya fifita kaza akan kaza wasu kuma ba ma za a sani ba Allah shi ne mai hikimar da ya sani ya kuma ya hakan domin babu abin da Allah yake yi face akwai hikima a cikinsa Allah mabuwayi da ɗaukaka ya fifita garin makka akan sauran garuruwa gabaki ɗaya kamar yadda ya fifita ranar juma'a a kan sauran ranaku gaba ɗaya ya fifita watan ramadan a kan sauran watanni gaba ɗaya sai kuma ya fifita wasu kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja a kan sauran kwanaki gabaki ɗaya duka allah maɗaukakin sarki ya yi wannan domin gata da rahama da kuma falala daga gare shi zuwa ga bayinsa duka wannan yana tattare da hikimar Allah mabuwayi da ɗaukaka duk inda aka fifita duk ranar da aka fifita duk lokacin da aka fifita to aiki a cikinsa yana samun fifiko a kan aiki a cikin wani lokaci ko rana ko wata ko wuri inda ba nan ba kenan ba wa musulmi mai hankali zai yi ƙoƙari ya ga ya san irin waɗannan lokuta mawasin da Allah maɗaukacin sarki yake zaɓen su ya fifita su domin ya yi ƙoƙari a cikinsa saboda ya tara tarin alkhairi mai yawa ta yiwu idan ka samu wannan sarari da dama a irin wannan lokaci a wannan shekarar baɗi ba lallai a yi da kai ba wannan yake kiran bawa zuwa ga yin ijtihadi da yawaita ayyukan da'a ga Allah maɗaukakin sarki mutum kuma ya kyautata fuskantar irin wannan lokaci duk wani abu mai muhimmanci a wurinka idan aka ce ya matso yana fuskantowa kakan yi miki irin tanadi da shirin da ya dace da shi to haka ya kamata mu riƙa yi a duk lokacin da muka fuskanci wani lokaci na alkhairi mausin min mawasimil khairi yana fuskantar mu domin a irin wannan lokacin ake samun dukkan alkhairi ake samun kuma rahama da gafara daga wurin Allah maɗaukakin sarki daga aikata daga zunubai da aka aikata waɗannan kwanaki su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja Allah maɗaukakin sarki ya fifita su ya kuma tara musu alkhairai da albarkatu da falaloli masu yawa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki ranaku a kwanakin duniya gaba ɗayansu da aiki na gari ya fi ƙaunatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki guda goma فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah za a yi a wani lokaci da ba waɗannan kwanakin ba aikin da bawa zai a waɗannan kwanakin ya fi wancan jihadi ɗin ƙaunatuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce walal jihadu fi sabilillahi إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء yace ko da jihadi ne a wani lokaci wanda zai iya samun tarin albarka da falala da alkhairi irin na wanda ya aikin ibada a kwanaki goma nan na farkon watan zulhijja to shine kawai mutumin da ya fita zuwa jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ya fita da ransa ya fita da dukiyarsa ya fita da ahalinsa dukansu suka ƙare a can da shi da dukiyarsa dukansu suka ƙare babu abin da ya dawo al'imamul bukhari da al'imamul sabili suka rawaito kun ga wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin mu zage damtse a waɗannan kwanaki da muke fuskanta domin mu nuna wa Allah maɗaukakin sarki gaskiyar imanin mu da kuma gaskiyar kwaɗayinmu zuwa ga samun rahamarsa da gafara daga gare shi Allah ya dace da mu al-imam ahmad ya tsar da wani hadisi din hadisi ne na abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد yace babu wasu kwanaki da Allah maɗaukakin sarki yake ganin girmansu ya girmama su kuma yake ƙaunar aiki nagari a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma daga ɗaya ga watan zulhijja zuwa goma ga watan zulhijja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ya ba da umarni yake ku yawaita tahlili da takbiri da tahlili a cikin waɗannan kwanaki tahlili kuna kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shi ne ɗayan da ba shi da abokin tarayya bai da shiri ko tsara ko kishiya ga takbiri kuna girmama shi shi ne mafi girman da babu wani abu ko wani mai girma irinsa ga tahmidi ana gode masa akan duk irin abin da ya yi ga bayi irin wanda ake so ko ma irin wanda ba a so irin wanda aka ji daɗinsa ko ma irin wanda ba a ji daɗinsa ba domin a ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki baya nufin bayi da sarri baya nufin su da cuta yana nufin su da sauƙi yana nufin su da alkhairi yana nufin su da sauƙi da sassauci da rangwame da samun dukkan natsuwa da kwanciyar hankali to duk abin da ya same ka ka gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu ya ja kwananmu mu ga waɗannan ranaku da na zulhijja kuma ya taimake mu mu yi irin abin da zai jawo mana samun yarda a gare shi da kuma ya ce dukkan zunubai da muka aikata a rayuwarmu wannan wani ɓangare ne na irin abin da ya zo na bayanin waɗannan kwanaki daga bakin ma'aikin tsira da amincin Allah su tabbata a gare to idan mun ji cewa Allah yana ƙaunar waɗannan kwanaki kuma yana girmama su suna da girma a wurin Allah kuma yana ƙaunar aikin alkhairi a cikinsu sama da wasu kwanakin na duniya gaba ɗaya to menene ya dace da mu sai mu shiri mu kimtsi mu tanaji domin mu fuskanci waɗannan kwanaki da me ya kamata mu fuskanci kwanakin a matsayin shiri iyaye mata masu albarka idan aka ce yau a watan al-muharram na shekara mai zuwa za ki aurar da ya daga yaushe kike fara shiri daga yaushe kike fara shiri eh ana dukawa nesa da kofa ko daga ran da aka sa rana rana daga ranar za ki fara bacci da ido ɗaya saboda tunanin iri shiri da kimfi da tanadi wannan yana nuna aurar da ya yana da matuƙar muhimmanci a gare shi to idan kuwa haka ne to kwanaki goma farko na zulhijja mu ɗauke su a matsayin masu mahimmanci sama da komai idan muka dace a cikinsu sai mu samu arzikin duniya da lahira sai mu samu natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya na duniya da lahira sai mu samu gafarar zunubai da muka aikata a tsawon rayuwarmu allah ya datar da mu abubuwan da ya kamata mu fuskanci watan zulhijja da su a matsayin shiri da sulki da tanadi abu na farko dai babu kamar tuba da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki daga duk irin ayyuka da muke aikatawa munana ya zama wajibi kowane musulmi ya rika fuskantar irin waɗannan kwanaki da yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki da neman gafararsa tuba ta gaskiya da kuma jajircewa da ƙulla niyya mai ƙarfi a kan cewa ba za a koma daga koma aikata irin waɗannan ayyuka na saɓon Allah da bijirewa umarni ko dokarsa ba a cikin tuba ake samun dukkan arzikin duniya da lahira gabawa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗayan ku ya ku muminai domin ku samu dacewa ku samu rabauta ku samu cin nasara a cikin tuba ake samun wannan idan mutum ya tuba ya koma ga Allah ya yi nadama Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓi tubanci ya yafe miki idan kuma Allah ya yafe maka to yanzu Allah kana kusa da shi kenan to idan ko wannan lokaci yayi wanda ke kusa da Allah mafi kusa da Allah shine wanda Allah ya fi datar da shi zuwa ga aikin da'a da alkhairi domin ya tara abin da zai ɗaukaka darajar shi a duniya da lahira ya koma wurin Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta miki kurakurai ya sashi a aljanna Allah mabuwayi da ɗaukaka ya taimake mu mu rika inganta tuban mu Allah mabuwayi da ɗaukaka yana farin ciki da tubar mai tuba sama da irin farin cikin da wani bawan Allah ya yi yana tafe ne a cikin sahara ba gida gaba ba gida ba ya baro garin da ya fito ya zo tsakiyar sahara kuma bai karasa inda za shi ba inda ya fito in an ce ya koma a ƙafa ba zai iya ba in an ce ya karasa inda za shi a ƙafa ba zai iya ba ya ji gajiya ta kama shi ya yada zango don ya ɗan huta hutawan nan da zai yi a sahara ya samu wata bishiya ya zauna a inuwarsa sai bacci ya kwashe shi da ya farka daga baccin nan sai ga taguwarsa da guzurinsa da ruwan shansa gaba ɗaya ba su sun ɓace ya hanga tulin ƙasa ya duba ya duba bai gani ba sai ga bai ci gaba da wahala ya mutu a wahalce gare ya dawo ya zauna a nan wurin ya mutu a hutu dan dai ko shi abin da yake tsammani tun da babu abin hawa babu guzuri babu ruwan sha to ɗaya ne cikin zaɓi uku a gare shi ko dai ya mutu ko ya mutu ko ya mutu sai zo ya zauna kawai ya mutu a hutu ya ci mutu sai Allah ya saukar miki da natsuwa wani baccin ya ɗauke shi da ya farka sai ga wannan taguwa ta shi ta dawo raƙumarsa ta dawo ya duba ruwan shanki na guzuri lafiya lau abincinki na guzuri lafiya lau wanda ya ɗebe tsammani ya cire ƙauna daga rayuwa yanzu ga rayuwar ta dawo miki gaba ɗaya yadda take ya tashi ya kama linzamin wannan raƙuma cikin murna da farin ciki ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya ce ya Allah kai bawa na ne kuma ni ubangijinka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akhta'a min shiddatil farah ya yi kuskure har sai ya gabaci abin da ke cikin ran cikin zuciyarsa saboda farin ciki da jin daɗi to irin farin cikin da wancan yayi Allah yana farin ciki da tuban mai tuba zuwa gare shi sama da irin farin cikin da wancan yayi Allah yana son mu sama da yadda muke son kanmu yana duba zuwa ga maslahohin mu saboda muke yadda muke kiyaye maslahohin mu saboda haka mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki idan muka tuba muka daina aikata ayyukan sabo muka koma ga Allah Allah a shirye yake ya karbi tuban mu ayoyi na alqur'ani mai girma yawa ga sunan qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsurun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga waɗanda suka yi barna a kansu kar su yanke ƙauna daga samun rahamarsa domin Allah yana gafarta zunubai dukansu Allah shi ne cikakken mai rahama shi ne cikakken mai gafarar zunubai gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu sallama mu miƙa miki wuya mu bi umarninsu mu hannu daga hannunsa tun kafin azaba ta zo mana mu ba mu sani ba mu bi mafi kyawun abin da ya zo mana daga wurin ubangijinmu alƙur'ani da sunna tun kafin azaba ta zo mana a afke ba mu da sanannen ciki allah maɗaukacin sarki ya kira mu zuwa ga wannan yasa wani mai hikima yake cewa ya man gada sun ma'tada sun makasara sun mastaha sun mantaha sun ma'atarar اسمع كلام الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ya kai wanda ya sammako sannan ya jajirce wurin aikata ayyuka na sabo da barna daga nan sai kunya ta kama ya daina wannan aikin sabo din ya kuma amsa laifinsa ya ce isma kalamallahi fi qur'ani saurari abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'aninsa in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in dai an bar sabo din to Allah zai gafarta abin da ya gabata na sabo da aka aikata komai girman shi mu koma ga Allah wannan shine abin da zamu fara yi don shiri da shirki da tanadi wajen fuskantar wannan lokaci da muke fuskanta na bilhijja Allah ta taimake mu abu na biyu a gurguje العزم الجاد على تمام هذه الأيام مقل نية من ƙarfi. tare da yunƙuri da himma na cewa za mu ribaci waɗannan kwanaki masu zuwa idan Allah ya ga gaskiyar niyyarmu ya ga gaskiyar jajircewarmu bayan mun tuba mun koma gare shi mun yi ta shiri da kimtsi da tanadi na mu fuskanci waɗannan kwanaki da ayyukan alkhairi Allah ba zai kunyata mu ba Allah ba zai hana mana abin da muke nema na aikata aikin alkhairi ba Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle waɗanda suka jajirce suka himmatu suka yi ƙoƙari cikin al'amarin addinin Allah Allah zai shiryar da su hanyoyi mafiya sauki na tara aikin alkhairi da kuma isa zuwa gare su Allah ku sani yana tare da masu kyautatawa wannan tarayyar tarayya ce ma'iyya ce khassa domin tarayya kowa Allah yana tare da shi kowa Allah yana tare da shi wancan ma'iyya amma ce da suna alqur'ani mai girma Allah ya gaya mana alam ta'lam alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله والله بما تعملون بصير والله بكل شيء عليم كو والله إن الله بكل شيء عليم baku sani ba Allah ya san duk abin da ke cikin sammai ya san abin da ke ƙasa babu wasu masu ganawa da tattaunawa mutum biyu da za su zauna suna yi face Allah shi ne na uku yana tare da shi mutum uku ba su zauna ba Allah shi ne na hudu su a wurin yana tare da su wanda suka fi haka yawa ko wanda ba su kai haka yawa ba mutum uku Allah na hudu mutum hudu Allah yana nan na biyar a wurin wannan yana kiran mu mu sani ko da yake Allah yana tare da mu yana jin yana ganin mu sannan kuma a ranar tashin kiyama zai ba mu labarin dukkan abin da muka kasance muna aikatawa inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai wannan ma'iyya ce amma ma'iyya amma tana kiran mu ne zuwa ga mataki mai girma daga cikin matakan addini shine mataki na al-ihsan muraqaba ka kiyaye Allah ka kula da shi ka san yana jinka yana ganin ka yana tare da shi wannan ma'iyya tana kiranka zuwa ga kai kai aiki kai kai aiki ka yi abin da aka sa ka ka kuma hannu daga abin da aka hana ka kar ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli gaba ka kalli baya ka ɗaga kai sama ka ɗaga kai ƙasa ka duba ka duba ƙasa ka ga ba wani mahaluki ɗan adam da ke kallon ka ka ɗauka cewa kai ke nan kai ka tuna cewa Allah yana nan tare da kai wannan zai taimake ka wurin ibada ka kyautata ka yi don shi Allah ne zai taimake ka in kayi niyyar aikata sabo ka bar wannan aikata sabo da kake yi al-imamu shafi ya rabi kansa da rahama yake cewa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يجيب غفلنا لأمر الله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب take idan ka keɓe kai kaɗai kar ka taɓa cewa ni kaɗai ne walakin kula alayya raqibu ka ce akwai mai gadi da kula da sa ido a kaina kar ka taɓa tsammanin Allah yakan shiga shauniyar rafkana ko da na sakan kar kuma ka ɗauka abin da kake ɓoyewa mutane yana ɓoyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki mun shagala ne muka rafkana har sai muka ci tara zunubai wasu akan zunubai wasu akan zunubai ina ma dai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana abin da muka yi a baya ya taimake mu mu tuba in mun tuba kuma ya gafarta mana zunubanmu a ƙarshe sai alam tara annal yawma asra rahibin kana gani dai yau ta fi kowace rana saurin wucewa wa anna gadan bin nazari na karibu gobe kuma ga masu jiranta to a kusa take wannan ma'iyya amma ce to akwai ma'iyya kasa wacce ita ta zo a cikin wannan aya wa inna allaha la ma'al muhsinina Allah yana tare da masu kyautatawa suwaye masu kyautatawa su ne masu kiyaye haƙoƙin Allah masu kiyaye haƙoƙin bayan Allah a mataki na ihsani shi ne mataki mafi girma a matakai na addini akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan al-ihsan tsakaninmu da ubangijinmu shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-ihsan tsakaninka da mutane sauran halittu ma duka shine badlun nada wa kafful ara wa talaqatul wajhi tsakaninka da Allah matakin al-ihsan ka bauta masa kamar kana ganinsa in ba ka ganinsa to shi yana ganinsa tsakaninka da mutane shi ne kai kyautata musu duk abin da ake badawa na alkhairi kai musu wanda za ka yi da bakinka ka faɗa musu alkhairi da mu'amalar ka kai musu mu'amala ta alkhairi da zuciyarka kai musu zato da tunani na alkhairi da dukiyarka abin da suke bukata na alkhairi ka ba su gwargwadon abin da Allah ya hore maka wa kaful adha sannan duk wani abu na cuta kar ka yadda ka cutar da wani kar ka kar ka zalunci wani kar ki zalunci wata idan kana yi wa mutane alkhairi kana tare cutarwarka zuwa gare su sannan ka sakan musu fuska wannan shine mataki na ihsani tsakanin mutum da sauran halittu Allah madaukakin sarki dai anan yake yana tare da masu kyautatawa su masu kyautatawa din nan wata irin tarayya ce wannan tarayya ce wacce take hukunta sa ido da kulawa da ba da kariya da ba da agaji da ba da taimako da karɓar ibada da amsar addu'a da biyan bukata da tsare ka daga dukkan cuta Allah madaukakin sarki zai maka wannan yana ƙarƙashin ma'iyya khassa irin wannan ma'iya khassa din da Allah madaukakin sarki ya ya ambata mana irin ta ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da Annabi Musa ya fito da shi da jama'arsa Fir'auna ya biyo bayan su da nufin ya halaka su ya cutar da su sai suna ta tafiya sai suka zo suka ga kawai ga ruwa a gabansu فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون sun tsaya ruwa ya tare musu hanya sun waiga sun hangi fir'auna da mutanen sana zuwa suka ce shi kenan za a riske mu za a cin mana za a kashe mu annabi musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi a'a ba abin da zai same mu ubangiji na yana tare da ni shi zai nuna mana yadda za mu kubuta sai Allah madaukakin sarki ce fa auhayna ila Musa an yadrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tawd al-azim wa azlafna thamma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma azraqna al-akharin inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah madaukakin sarki ya umarni ga annabi Musa ya ce ya ɗauki sandarsa ya daki wannan ruwa ya bigi ruwan kuma ruwan ya dare ya bu hanya ta buɗe kuma hanya busassa fadrib lahum tariqan fil bahri yabatan la takhafu darakan wala takhsha wannan ma'iyya ce irin ta ce wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tunatar da babban sa'idinsa abubakar siddiq suna cikin kogo illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا to irin wannan ma iya kasa din irin ta Allah madaukakin sarki ya ambata a nan a wannan aya ta karshe suratul ankabut yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin Allah ya dace da mu kenan abu na biyu mu jajirce mu nuna ƙarfin niyya da kuma duk irin shiri da kimɗi da tanadi na cewa in waɗannan kwanaki suka zo za mu nuna wa Allah maɗaukacin sarki iya abin da za mu iya yi na neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar aikata aikin ɗa'a da kuma nisantar ayyukan sabo idan muka yi wannan Allah zai taimake mu abu na uku sai mun nisanci sabon Allah domin babu abin da ke kashe zuciya irin saba wa Allah babu abin da ke mai da mutum baya kwarai da gaske irin sabon Allah maɗaukakin sarki kai niyyar kai ƙoƙari kai aikin ɗa'a ma wani sabo da ka aikata wani aikin sabo da ka aikata sai zo da wannan sai Allah ya hana ka yin abin da ya dace saboda haka mu nisanci sabo mu tuba ga Allah mu kulla niyyar nuna wa Allah iya abin da zamu iya na aikin da'a sannan mu nisanci ayyukan sabo domin aikin sabo yana mai da mutum baya yana kaskanta shi yana wulakanta shi yana kuma hana miki aikin da'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu nasoshi masu yawa sun zo akan wannan Abdullahi ibn al-Mubarak Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake faɗa a wasu baitoci na hikima da yayi yake cewa ra'aytul ra'aytul dhunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha ra'aytul dhunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha ni na ga zunubai suna kashe zukata kuma sabo da zunubi aikata ayyukan zunubai wannan yana kashe zuciya ga baki ɗaya kuma yana sa mutum cikin ƙasƙanci da wulaƙanci wa tarku zunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha barin aikata aikin zunubi wannan da sira zukata suke rayuwa wa khairun li nafsika isyanuha abin da yake maka alkhairi ga ranka shine saba wa zuciyarka idan ta kira ka zuwa ga aikin sabo kar ka yadda ka aikata Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu idan muka riki waɗannan abubuwa uku a takaice don fuskantar waɗannan kwanaki don Allah ya so yarda za mu ga irin tasiri na irin waɗannan ayyuka a cikin kwanakin irin abin da ba mu saba muna yi ba a baya za mu iya yi yanzu da ikon Allah madaukakin sarki bayan haka waɗannan kwanaki suna da darajoji masu yawa suna da falaloli masu yawa daga cikin irin waɗannan falalolin allah maɗaukakin sarki ya rantse da waɗannan kwanakin mu sani abin da ake ce ma rantsuwa shine ambaton mai girma saboda abu mai muhimmanci ambaton abu mai girma saboda wani abu mai mahimmanci wanda a malaman balaga sun ce yana da rukunai akwai alƙasamu akwai almuqsamu bihi akwai almuqsamu alaihi akwai adatul qasami kalmar da aka yi rantsuwar da ita adatul qasami kenan sannan almuqsamu bihi wanda aka rantse da shi sannan almuqsamu alaihi abin da aka yi rantsuwan a kansa saboda shi mu a matsayinmu na bayi ba ma iya rantsewa da kowa sai Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut man halafa bi ghairi llahi faqad kafar aw faqad ashraka amma Allah madaukakin sarki la yus'alu amma yaf'alu shi girmansu da isansu da buwayarsa ya isa ya rantse da duk abin da ya ga dama ba kuma wanda zai ce musu danni sai dai abin da ya zama wajibi ne ya ne a kai Allah maɗaukakin sarki baya rantsewa da wani abu sai abin da yake akwai tarin hikima a ciki hikima ɗin nan ko dai na wani abin ɗaukar izina da wa'azi da faɗa kuwa ko kuma wani tarin albarka da falala da alkhairi ko kuma wata hikima da ke nuna girma da isa da buwayar Allah maɗaukakin sarki a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki bayan ya rantse da alfajir Allah ya ce walfajiri wala yalin ashirin na rantse da alfijir ko na rantse da lokacin sallar alfijir kuma ina rantsuwa da wasu dare-rai guda goma waɗannan layalin ashir ɗin ana magana ne a kan ashiru zulhijja kwanaki goman farko na zulhijja wannan shi ne abin da mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi a kai na daga gabata da waɗanda suka biyo musu wannan shine abin da al'allamatu ibn kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa kuma ya ce shi ne mai inganci ana magana ne akan kwanaki goma nan na zulhijja wannan yana nuna mana girman waɗannan kwanakin da matsayinsu Allah da kansu ya rantse da su abu na biyu a cikinsu ne aka sami ranar da aka cika wannan addini aka gama kammala addinin gaba ɗaya yahudawa sun je wurin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu suka ce kuna karanta wata aya a cikin littafin ku mu su yahudu suka ce su yahudu suka ce inda a kansu wannan ayar ta sauka to da sai sun mai da wannan rana ranar biki da murna da farin ciki da nuna wa duniya da kelantawa ya ce wata aya ce suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam yace wannan ayar na san ranar da ta sauka na san lokacin da ta sauka na kuma san a inda ta sauka yace amma mu ba mu mai da shi yadda kuke yi ba don mu addini a wurin mu ittiba'i ne ba ibtida'i ba wannan ayar ta sauka ne a ranar arafa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsaye yana yi wa mutane bayani wannan ayar ta sauka a cikin waɗannan kwanakin al'imamul bukari ya fitar da wannan hadisi abu na uku da ke nuna mana muhimmancin waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya kira su da suna sanannun kwanaki da yake wa yadhkuru ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام waɗannan ayyam al'ayyamul ma'alumatu ɗin ɗaukacin malaman tafsiri mafiya yawan su sun tafi akan ana maganan ashirin hijja ne wanda wannan shine bayanan ibnu umar da ibnu abbas allah ya ƙara musu yadda su da iyayensu mu duba tafsirin ibn kafir za mu ga wannan bayani abu na biyar su ne ke yin kwanakin duniya gaba ɗaya waɗannan kwanakin jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara masa yarda ya ruwaito hadisi yake manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake afdalu ayyamid dunya al-ashru yin kwanakin duniya su ne waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja aka ce wala mithluhunna fi sabilillah to idan aka yi karar da wasu kwanakin wurin yaki jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ba za su daidai da albarkan da ake samu a waɗancan kwanaki ba yace wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun utira wajhuhu biturab sai babu wani aikin da za a yi sai dai mutumin da aka turmusa fuskarsa aka kashe shi aka turmusa fuskar a ƙasa الإمام البزار يروي تلسي بإسناد حسن أبو يعلى بإسناد إنجنتكي ابن حبان يروي تلسي أصحيح ينسى الإمام الألباني يا يا يا في حديث من إنجنتكي أصحيح الجامع الصغير الله يدافع abu na gaba abin da ke nuna mana falaloli na waɗannan kwanaki a waɗannan kwanakin ne akwai ranar arafa ranar da ba ba a taɓa yin ranar da shaidan ya shiga cikin tashin hankali da damuwa irin wannan rana ba ranar da ake turmusa hancin makiya Allah ranar da ake nuna al'ummar musulmi a matsayin al'umma guda da shiga iri ɗaya da salo iri ɗaya dukansu sun taru a wuri ɗaya kuma suna yin ibada ɗaya a ranar arafa ranar da dukkan wani makiyin musulunci sai hankali ya tashi in ya gani taron da kakaf a duniya babu inda ake tara taron mutane masu manufa ɗaya kamar wannan taro na arafa a cikin waɗannan kwanaki ake ake yi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya girmama ranar ga waɗanda ba su je hajji ba ya ce su azumi idan suka yi azumin nan za a gafarta musu zunubi na shekaru biyu malamai sun sanya ma wannan rana ta arafa sunaye da yawa akwai yawmu arafa akwai yawmul hajji akbar akwai yawmu maghfiratiz zunub duka a wannan rana ne ranar da ake turmusa hancin shedan wannan rana a cikin waɗannan kwanaki hal al-imam ibn al-qayyim Allah ya kanki da rahama hal al-imam ibn al-qayyim Allah ya kanki da rahama yake bayani akan wannan rana yake wa ma ru'iya shaytanu abyada fil wara wa ahqara minhu indaha wa huwa al-amu wa dhaka li amrin qad ra'ahu faghazahu fa aqbala yahsu al-sirab ghayban wa yaltimu وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم bayan wannan rana ta arafa to akwai kuma ranar goma ga wata ranar sallah ita ma tana tana cikin kwanakin asirbin hujja wanda ita ma rana ce ta musamman a wurin dukkan musulmi rana ce a can an gama hawan arafa za kuma a gangara ana godiya ga Allah ana girmama shi ana murna ana farin cikin an samu aikin hajji a wannan ranar za a je a yi jifan jamratu al'aqaba a ran a wannan ranar za a je a yanka a wannan ranar za a yi ayyuka masu yawa ابن القيم أمينية تيسي وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء من نسك من أبيهم يعظم فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد ومن سموا waɗannan kwanaki suna da tarin alkhairai da albarkatu masu yawan gaske wanda awa biyu awa uku ma ba zai isa ai bayanin su ba sai dai cikin waɗannan ɗin ina ganin ya nuna mana irin abin da zai iya harzuka mu ya karfafa mana gwiwa ya zaburar da mu wurin mu ribaci kwanakin don mu samu irin alkhairin da ake samu a gurguje tunda babu lokaci abin da ya kamata mu yi a cikin waɗannan kwanaki a gurguje na farko dai tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ƙauracewa zunubai na biyu kula da sallah yinta a kan lokaci cika tsarkinta da ba ta dukkan haƙoƙinta da abin da suka dace da ita abu na uku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su a waɗannan kwanakin ya kamata su hajji su ɗauri ihrami ranar takwas ga wata ran tara ga wata a yi tsayuwan arafa ranar goma ga wata a dangara a jefi a aljamratul kubra a tafi a yanka da sauransu na hudu azumi azumi yana cikin mafiya girman aiki da Allah maɗaukakin sarki yake ƙauna daga bayan to idan aka yi azumin nan abin da ake samu na alkhairi yana da yawa malamai suna cewa ba wani hadisi da ya inganta a azumci waɗannan kwanakin duka amma in an ɗauki kwan azumi a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan neman lada a wurin Allah aka yi da wannan niyya to ba a cika layi ba wanda ya inganta dai ga wanda ba mahajjaci ba shine azumin ranar arafa Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu abu na biyar eh lazim aziz ba da dabi dabi tayyib abu na biyar da ya kamata bi a waɗannan kwanaki yawaita kabbar bari yawaita godiya ga Allah yawaita tahlili yawaita ambaton Allah yawan karatun alqur'ani yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na shida a gurguje yawaita dukkan wani aiki na gari wanda Allah maɗaukakin sarki yake so ya yarda da shi yake da rijista daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na bakwai a cikin waɗannan kwanakin idan Allah ya azurta ka za ka layya to ka yi a ranar farko ka yi a ranar farko in ka samu dama sai in ba ka da yadda ka iya ne to ka kai rana ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu amma ranar farko tana cikin al'ayyamul asiri wanda kuma a wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa babu wani aiki da za ka yi da Allah yake so yake ƙauna kamar ka zubar da jini idan aka ce an yi maganar layya akwai abubuwa na hukunce-hukuncen layya da yadda za a yi su idan an gama wannan gabaki ɗaya akwai wasu abubuwa masu yawa wanda muna da malamai za su yi mana dukkan abin da ya dace na bayani ko ni da na zo an kawo ne a matsayin dai a gabakuwar fuska ba dan ana tsammanin in faɗi wani abu sabo ba wanda malamanmu da ke nan ba su karantar da mu ba Allah ya saka musu da alkhairi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan kalmomi da na furta Allah na daidai in Allah ya tara mu a lada a ciki ya sa albarka a cikin wanda ne kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mu ya gafarta mu ya nuna mana inda daidai in nake ya taimake ni ya bani ikon gyara Allah ya nuna mana waɗannan kwanaki Allah ya azurta mu ribatar su mu ci ribar su yadda ba za mu nadama ba har abada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
baitocin da kuke yi yana fito a bakinka ya tabbatar da shi duka abinka to alhamdulillah a yan wanda muke wannan darasa ina saba mu da kai an ba babban limanin mu ustaz imam abubakar jumai gidajen da zai tarihi
Thank you. ni a matsayina ya yi kamata ka dawo kuma ne da wasu ne rasa a kuma ta mun
بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد آه بعد godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala
muna ƙara jaddada godiya ga waɗannan zakakuran malamai namu guda biyu wanda a ƙarƙashinsu wannan nasiha da lacca da faɗakarwa da wa'azi ya tabbata a farko shi babban malaminmu a daktar abubakar ali shamsuddin wanda shi ne shugaban wannan zama allah ya tsara masa lafiya ya tsara marayuwarsa albarka ya kuma sa a gama lafiya yana daga cikin limamai a wannan masallaci